الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata sha biyar ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai ga talatin ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na tamanin da hudu a cikin babi na al-yaqin wa tawakkul a yau za mu ci gaba akan hadithi na bakwai a cikin babin akan hadithi na tamanin da biyar kenan hadithi na bakwai a cikin babin an abi imarata albara ibn azibin radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان daga bara ibn azib ya ce ma'aikin Allah ya ce ya fulan ya kaiwa ne idan awaita ila firashik in ka fake zuwa shimfiɗarka za ka bacci kenan fakul ka ce allahumma aslamtu nafsi ilaik ka ce ya Allah na miƙa raina gare ka wa wajjahtu wajhi ilaik na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaik kuma na mai da dukkan al'amurra na zuwa gare ka wa alja'tu zahri ilaik na fakar da baya na zuwa gare ka ragbatan saboda kwaɗayin alkhairai naka ya Allah wa rahbatan ilaika saboda tsoron azabata ka la malja'a ba mafaka wala manja ko macerata minka daga gare ka illa ilaik sai dai in mutum in ya gudu zai zo zuwa gare ka ne amantu bi kitabika alladhi anzalt nayi imani da littafinka wanda ka saukar da shi shine alqur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalt nayi imani da annabinka wanda ka aiko da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi fa'innaka in mitta min yaumika mitta alal fitra in ka mutu a wannan yini a min lailatika in ka mutu a wannan dare wanda ka faɗi wannan addu'a mitta alal fitra ka rasu akan fitra akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa in asbahta in kuma ka wayi gari baka mutu ba asabta khairan to zaka samu alkhairi na Allah tabaraka wa ta'ala bara ibnu azib ɗaya ne daga cikin managartan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun hadarci mafiya yawan yaƙoƙi wanda annabi ya tafi mutumin kirki ne ya rasu hijira annabi tana saba'in da biyu to shi ne annabi ke faɗa ma wannan magana amma kaji sai ce ya fulan so da yawa sahabbai ba su san tsarkake kawunansu in wani abu ne wanda yake na fatla ne su ne ya shafa sai su ce wani in kuma abu ne wanda yake na aibi kuma sai su ki faɗan wanda abin ya sauka kan shi annabi ya ce mashi ya fulani ya kaiwa ne shi dai ne bara ɗin idan awaita ila firashika fagol in ka fake zuwa shimfiɗarka fagol ka ji wannan riwaya sai ta ce in ka zo za ka kwantawa sai ka ce akwai riwaya wadda take zuwa da fatawadda wudu aka lissala to saboda maganganu na malamai akan wannan riwaya wadda ke cewa kai arwala irin arwala ta sallah wasu riwayoyi wanda suka inganta ba su zo da su ba don haka yana yi wa al'imamun nawawi ya zaɓi wannan wanda yake muttafaqun alaihi ne kenan ka yi arwala wadda take arwala yadda kake in za ka yi sallah saboda yin arwala lokacin da mutum zai yi in zai kwanta yana da fadla ta daban wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in ya zama na musulmi zai kwanta ya yi arwala allah zai turo da mala'ika ya kwana a cikin mayafin shi duk lokacin da wannan bawan allah ya motsa ko ya farka sai wannan mala'ika ya rinka mai addu'a ya rinka cewa Allahun maghfir li fulan Allah ka yafe mawana laihuhukan shi fa'innahu ba ta tsahiran don ya kwana tare da arwala tare da tsarki kinan mutum yana daga sunna in zai kwanta ya yi arwala sannan ya kwanta wannan arwala da zai yi Allah zai sa mala'ika ya rinka kulawa da shi tare da yi mashi addu'a kuma addu'a ta mala'ika addu'a ce wadda take karɓaɓɓa sannan sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik Allah na miƙa raina zuwa gare ka saboda ɗan adam lokacin da zai kwanta ya yi bacci ana ɗauke ran shi ne ɗaukewa wadda take ƙasa ga ɗaukewa ta mutuwa allah maɗaukakin sarki ya ce allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah yana danƙe rai ya tawaffal anfusa hina mautiha in lokacin mutuwan mutum ya zo Allah zai karɓa ran ɗan adam wallati lam tamut wadda kuma ma bata mutum ba Allah yana danƙe ranta fi manamiha lokacin da ɗan adam ya shiga bacci Allah yana karɓe ran shi fayumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike wanda Allah ya nufin mutuwar shi wa yursilul ukhra sai Allah ya saki wanda ake nufin ya rayu ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda Allah ya ambata shi kenan dan haka wanda zai bacci yana ba da ran shi ne ga Allah Allahumma aslamtu nafsi ilayk ya Allah na miƙa raina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayk na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayk Allah na maida dukkan al'amurra na zuwa gare ka wannan yana nuna tawakkali ga Allah madaukakin sarki kenan wa alja'tu zahri ilayk Allah na fakar da baya na zuwa gare ka yana duk abin da zai zo mani ta baya ko ta gaba wajjahtu wajhi ilayk fuskata na fuskantar da ita zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu zahri ilayk na fakar da baya na zuwa gare ka saboda duk wanda za a zo wa a kashe ana biyowa ta bayan shi ne to don haka bayana da na bada in akwai kafa wadda makiyi zai iya tunkaro ni ta bayan nan na fakar da wannan bayan na zuwa gare ka ya Allah ragabatan saboda kwaɗan kiyayewarka ko kwaɗan alkhairinka wa rahbatan saboda tsoron azabarka ko tsoron sabkar bala'i wanda zai zo daga gare ka la malja dan ba wata mafaka wala manja ko wata matserata minka daga gare ka illa ilaik sai dai zuwa gare ka ba wani mutum wanda zaka ji tsoro ko wani abu wanda zaka ji tsoro sai dai kana rugawa ne ka nesance shi sai Allah madaukakin sarki shi lokacin da ka tsorace shi lokacin da zaka zuwa ka fake zuwa gare shi kenan sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalt na yi imani da littafinka wanda ka saukar da shi wa bi nabiyika alladhi arsalt da kuma annabinka wanda ka aiko wannan duka yana daga cikin tawassuli da Allah madaukakin sarki da fada ma Allah kalimomi wanda suke masu kyau da tawassuli da Allah da aiki wanda mutum yayi wanda yake mai kyau kaga nan ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalt na yi imani da littafin da ka saukar da shi wa bi nabiyyika alladhi arsalt da kuma annabinka wanda ka aiko da shi ka aiko shi a wata riwayan lokacin da bara ibn azib ya zo zai karanta wannan hadithi sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalt na yi imani da manzanka wanda ka aiko da shi annabi ya ce la ba haka ba ne wa bi nabiyyika alladhi arsalt da annabinka wanda ka aiko da shi mun yi bayani baya akan bambanci tsakanin ar-rasul wan nabi akwai maganganu na malamai da yawa wanda ya fi shahara din cewa annabi wanda aka aiko shi da kanshi ba a umarce shi ya isar da wannan aikan zuwa ga wani ba amma ar-rasul ma'aiki shi wanda aka aiko kuma aka tura shi ya isar da aikan zuwa ga wani wannan shi ne ya fi shahara kuma wannan yana da rauni saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kenan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba ma aiko ba gabaninka min rasulin wani ma'aiki wala nabiyyin ko wani wanda yake annabi kenan annabi ma ana aiko shi dan ya isar da sako annabi lokacin da yake bada labari yace naga wani annabi ba wanda ke tare da shi sai mutum guda kenan annabi yana isar da sako malamai sun yi muhawala na gano bambanci tsakanin wannan da wannan dukkan shi ijtihadi ne abinda ya cancanta a rinjayar da shi shine annabi wanda aka aiko shi da shari'a ta daban a shari'a ta wanda ya gabace shi shi kuma ar-rasul shine wanda aka aiko shi da shari'a ta daban wannan shine mafiya yawan malamai suke rinjayar da shi to da barra yazo ya karanta sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalt sai annabi ya ce mashi la wannan me yake nuna mamu cewa akwai wani bangare na hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shafi azgar ne to wannan ba a rawaito shi da ma'ana kaji bara ya ce wa bi rasulika alladhi arsalt da manzanka wanda ka aiko ar-rasul ursila na'am amma annabi ya ce mashi la ba haka zaka faɗa ba wa bi nabiyyika alladhi arsalt dan in ya riga ya zama manzo kenan a ce arsalta wannan kamar tahsil hasil ne wannan yana nuna kenan wajen bangaren azkar ana so a yi iltizam da abinda annabi ya furta don abinda za ka furta waɗannan kai da kanka ba ka san yaya yake ba karɓaɓɓe ne wajen Allah ko ba karɓaɓɓe ne wajen Allah ba yanzu ga sahabi ya faɗi wani abu na zikiri annabi ya ce mashi a'a wa bi nabiyyi kallabi arsalt wannan fa abinda annabin ya faɗa kenan aka ɗauki lafzi aka maida wajen wani lafzi to ina wani lafzi wanda wani zai kirkiro har a samu wani mutum ya ce wannan salati wanda aka yi wanda ba annabi ya yi shi ba annabi bai masar da shi ba ya ce wannan salatin ya fi salati na ibrahimiyya wanda sahabbai da fasaharsu da iyawarsu da ganewarsu da larabci wanda suka kware sai da suka tambayi annabi kaifa nusalli alaik annabi ya ce masu kuce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad har zuwa ƙarshen salati na ibrahimiyya ba su kirkiro kansu ba wani ya zo ya ce wani salati wanda aka yi wanda annabi bai san da shi ba ya fi wannan salatin wannan shi irin wannan magana da kanta ridda ne mutum ya zo ya ce wani abu wanda wani ya kawo ya fi abin da annabi ya kawo kenan annabi bai magana akan hawa allah ne ke yi mashi ilham ya faɗa kamar ka ce dan adam zai iya kawo abin da ya fi abin da Allah ya zo da shi to kaga wannan ridda ne to amma in wanda ya faɗi wannan yana da jahilci bai san me yake ba ko bai san mene ne aqida ba wannan ana iya a yi mace uzuri to kaji sahabi anan ya ce amantu bi rasulika alladhi arsalt nayi imani da ma'aikinka wanda ka aiko annabi ya ce mashi la to balle ka dauko wani abu wanda annabin bai san da shi ba ka ce ya fi wanda annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'innaka in mitta ana cewa mitta ana cewa mutta da haka za ka ga ira'o'i a fa'in mitta fahimul khalidun ana karantawa a fa'in mutta saboda muzari'i na mata ya mutu iri-iri ne ana cewa mata ya mutu ana cewa mata ya matu ana cewa mata ya mitu to in ka ga mita daga mata ya mitu ne in ka ga mutta daga mata ya mutu ne wannan bangaren sarf ke nuna irin wannan asalin mita mita ha? mita muta ha? mita maut ba akwai ta karshen shi ba in ka ce mita kaga ya sa kina ce ta sakina ce sannan sai ta ta ƙarshe to a nan sai ilali ya shige abin mita wannan ya sai a shafe ta saboda takhallusan min iltiqa'i sakinai ne sannan sai a idgamu ta fita sai zama mita haka mutta mututta ne mututta ga wawu sakina ga ta sakina sai aka shafe wannan wawun ƙa'ida tana cewa in sakina niltaka yaksir ma sabak fa in yakun linan fa hadfuhus da haƙ in masu sukuni guda biyu suka haɗu iksir ma sabak sai ka yi ma abin da ya gabata kasra sai ka ce kulillahumma kaga ai kul allahumma ne to wannan lam din kana mata kasra saboda takhallusan min iltiqa'i sakinaini fa in yakul linan in wawu ne ko ya fahadfu hustahaqqa ya cancanci a can a shafe shi to anan abin da aka yi kenan annabi yace in ka mutu ka mutu akan tabi'a wadda Allah ya halicci dan adam akan ta ita ce tabi'a ta musulunci ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa in asbahta in ka waye gari kuma asbahta asabta khairan za ka samu alkhairi kaga azkar wanda mutum ke yi da daddare suna da tasiri da abin da zai wayi gari da shi tun lokacin da ka kwanta da arwala Allah zai sa mala'ika ya rinka yi maka addu'a duk in ka farka ya ce Allah ka ji kanwa ne ya kwana da arwala in kuma ka karanta irin wannan addu'a mala'ika zai kwana a cikin zanen da kake lulluɓa da shi mai biye ma jikinka sannan da ka motsa ka farka zai rinka maka addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya ji kanka don ka kwana da arwala in kuma kawayi gari bayan ka faɗi wannan addu'a za ka samu alkhairai na Allah maɗaukakin sarki kinan wannan addu'a ce wadda take tana da muhimmanci wadda in ka kalle ta dukkan ta miƙa lamari ga Allah ne maɗaukakin sarki to kuma Allah ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya isan mashi don haka al-Imam Nawawi ya zo da wannan hadithin a cikin babi na tawakkali ga Allah da kuma tabbas da cewa Allah zai karba wafi riwayatin fi sahihai ne anil bara qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallama kenan a wata riwayan bara yace annabi yace mani can yace an ce annabi yace yawa ne yanzu kenan sai bayyana ashe shine aka ce mawa idan ataita mabda'aka in ka zo wajen shimfiɗarka makwantarka fatawadda wudu'aka lis-salati kayi arwala arwala wanda kake yi in za ka yi sallah thumma tati ala shiqqikal ayman sannan ka kwanta hannun dama wa qul wa dhakara nahwahu sai yace kace sai ya faɗi irin wannan hadisin qala waj'alhunna akhira ma taqul ka sanya wannan kalimomin shine karshen abin da za ka faɗa kaga tawadda wudu'aka lis-salati wannan maganganu malamai sun yi maganganu akan ingancin shi saboda ƙari ne akan sauran riwayoyi haka cewa waj'alhunna akhira ma taqul ka sanya shi wannan kalimomin karshen abin da za ka faɗa shi ma malaman hadisi sun ɗan yi magana akan shi don haka wannan addu'a dai tana da girman gaske kuma addu'a ce wadda take tana da mahimmanci ga mutum ya yi ta saboda in ya zama da mutum ya kwanta duka ya mai da komi zuwa ga Allah in kana tunanin kana aje da makami ne to lokacin da ka riga ka kwanta wannan makamin ka ba shi baya ko ka aje shi kasanka ba dai kamar yadda in kana farke ba to don haka wannan yana nuna tawakkali ga Allah cewa ba ka da wata dibara sai ta Allah maɗaukakin sarki الحديث الثامن عن أبي بكر الصديق abdullahi bin uthman daga abubakar as-siddiq abdullahi bin uthman wannan shine sunan shi ibn amir ibn umar ibn ka'ab ibn sa'ad ibn taym ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi at-taymi wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba shi abubakar radiyallahu anhu da shi da baban shi da mahaifiyar shi dukkansu sahabbai ne ɗiyar shi fa me yasa al-imamu nawawi ya faɗi wannan yace huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba bai ce wa ibnatuhu ba ya kamata a hada tare da diyar shi qala nazartu ila aqdamil mushrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina fa qultu ya rasul allah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hijira tare da annabi yace ya kallo kawahu na mushrikai lokacin da suke neman annabi da shi da abubakar lokacin da ya hijira ya ce muna cikin kogon sai ga kawahunsu muna hange sun zo suna neman mu suna kan saman kanmu fakultu ya rasulallahi lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana ya ma'aikin Allah da wani zai leka ƙarƙashin ƙafafun shi da ya gane mu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma zannuka ya aba bakirin bitnaini lahu thalithuhuma menene zatanka ga mutane guda biyu wanda Allah ne na ukunsu yana tare da su tare da kiyayewar shi abubakar radiyallahu anhu fadla tashi tana da girma kowa ya san wane ne abubakar sai dai waɗanda suke cikin musulunci kuma ba su da rabo a musuluncin ko waɗanda allah ya jaye albarkaci daga gare su abubakar radiyallahu anhu annabi ya ce ba wata dukiya wadda ta amfane ne irin yadda dukiya ta abubakar ta amfane ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke shi matsayin masoyi wanda yake makamnaci a kodi yaushe annabi zai ce mun fita da ni da abubakar ko mun dawo da ni da abubakar ko a ce ya fita tare da abubakar ko ya dawo tare da abubakar annabi ya ce iqtadau bil ladaini min ba'di ku yi koyi da waɗannan guda biyun bayana abubakar da umar annabi ya ce kaman ji da kunnuwa ne na wannan addinin don haka wannan yana nuna mamu lokacin da suka taho za su yi hijira annabi bai zaɓi kowa ba sai abubakar radiyallahu anhu don haka badruddin zarkashi ya ce duk wanda ya ce abubakar ba sahabin annabi ba ne kafiri ne cikin aƙida ta shi'a ɗaya daga cikin abin da ke zamowa kafirci ka ce abubakar ba sahabin annabi ba ne saboda allah ya ce idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi ya ce da ka ce abubakar ba sahabi ba ne ka kafirta to shi a suna nan suna tsine mashi suna cewa ya ma yi ridda wannan mugun abu ne gare su don haka dai kana ji al'imamun nawawi yana gayin fatlashi cewa da shi da baban shi da mahaifiyar shi kuma aisha radiyallahu an hagata mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu ya ce nazartu ila aqdamil mushrikin wa nahnu fil ghar nan akwai ababe wanda suke sun shahara a cikin sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama in ana ambatawa sira zainuddin al-iraqi wanda ya wake ta yake cewa wal ya'lamu at-talibu وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر يسنتوا إتسيرة النبي تنا هدا abin da ya inganta da wanda bai inganta ba ababe da yawa za mu rinka jin su amma kuma ba su inganta ba tun muna yara muke jin in ana karanta sira cewa lokacin da kafiran nan suka zo neman annabi da aka yi hijira sun zo sun tarda gizo-gizo ya yana ga kogon bakin kogon ga tantabara ta aje kwanta kowa ya san da mutane za su shiga wannan gidan gizo-gizo zai yayi wannan tantabara kuma za ta tashi to ga tantabara ga gizo-gizo daga nan sai suka juya wannan riwaya ce wadda ta shahara lokacin da ake faɗan sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ta inganta ba wannan shi ne zainuddin al'irafi yake haddara ka kan shi kaka ce duk abin da ka saba ji ana gayi na sira a wai ya inganta la wal ya'lamu talibu anna sira tajma'u ma sahha wa ma qad unkira mutum ya san cewa sira tana hado abin da ya inganta da wanda bai inganta ba to wannan yana ta gizo-gizo wanda muka saba ji da kuma tantabara dukkan su riwayoyi ne wanda ba su inganta ba mu'jiza ma ba ta tabbata sai dai ya zama na bakin kogon ba komi amma kuma su kasa ganin annabi fa abshaynahum fahum la yubsirun wannan shine mu'jiza ke tabbatuwa da shi haka kawai aka yi abubakar radiyallahu anhu ya ce da ɗayansu zai leƙa tsakanin digadigan shi ƙawawun shi da zai sa su gane mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma zannuka ya ababakirin menene zatanka ya kai abubakar bisnainin lahu thalithuhuma da mutane guda biyu wanda allah ne na ukunsu shi ke tsare su shi ke ba su kula wannan yana nuna mamu tawakkali na annabawa duk lokacin da abu ya zo zai girgiza mutane su annabawa ba su girgizuwa annabi nuh alaihi salam ya kolo in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون كنم فعل الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم كتتلو دكا أبن كنت تاكما دشي نيغ ألا ندوغرا حكى النبي حود عليه السلام يتي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم wannan duka yana nuna tawakkali da annabawa ga abin da shi annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da wanda ke tare da shi ya tsorata الحديث التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة al-makhzumiyya al-imamu nawawi ɗaya ne daga cikin malaman da suka san nasaba kana ga da ya tashi kawo abubakar sai da ya dangane da nasabar shi to haka yake yana da littafi wanda ke tantance sunaye da lura mutum ne wanda ya ba ilimi gaba yana ɗauka karatu a yini guda wajen malami wanda zai iya kai guda kusan goma yanzu darasi wani yanzu darasi wani yanzu darasi wani inda yake zanna kadai alimamun nawawi littattafai ne nan da nan kurum sai wurin kishin giduwa ba wai wani gado ne gare shi ba wanda yake yana kwantawa a kan shi don haka ga ya tattaro dukkan ilin ba alimamun nawawi shekara bai shekara hamsin ba shekarun shi 'yan kaɗan ne amma ji tasiri wanda ya ga al'umma ya tattara fannoni daban-daban ko wajen nahawu kana jin ibn malik ko sahibul alfiya ko to ɗaya ne daga cikin malaman alimamun nawawi amma masu karantar da alfiya suka ce lokacin da yake magana akan mubtada wal khabar da ya ce wala ya juzu liftida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira cikin ababen da yake sa a zo da nakira mubtada ya zamo nakira ya zamo an sifanta ta sai ya ce wa rajulun minal kirami indana wannan misalin da ya buga wasu malaman sai suka ce yana nufi al'imamun nawawi in aka zo wajen sanin fikhu na shari'a ina imamun nawawi ina ibn malik amma kuma in aka ce larabci kuma ibn malik kuma wannan ai hujja ne to haka za ka gani duk nasab in ya dauko zai ce ita ce wance shi ne wane ɗanwane ɗanwane wannan fanni ne wanda yanzu ya yi ƙaranci kana idan kharaja min baitihi qal ita ummu salama hindi kenan ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama in ya fita daga gidan shi qala bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل in annabi zai fita daga gida wannan addu'o'i ne ya kamata mutum ya sa su ya hardace su don kana ga tun daga dare suke farawa in ka faɗi tabara in ka mutu ka mutu akan abin da Allah da ma'aiki ke so aljanna ce ke na makomarka in ka rayu kuma wannan ranar za ka samu alkhairai na Allah maɗaukakin sarki wannan kuma kana gani in kaji za ka fita gida so da yawa mutum zai fito lafiya in yana da abin hawa abin hawan shi lafiya amma yana yiwa ya koma ba haka ba wasu ababen da za su samun shi ya rasa sanadiyyarsu to ire-iren wannan addu'o'i su ne ke kara bawa daga ire-iren waɗannan ababe in annabi zai fita daga gidan shi yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah da sunan Allah kenan zan fita tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah madaukakin sarki Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udall Allah ina neman tsari gare ka kai ya zama na ni na bace ni da kaina au ubal ko a batar da ni wani ya zama sanadiyar bata na au azilla ko ya zama na na fada cikin kuskure shine zalal kafakka ka sha shanti kai talalabiya ko in yi talalabiya in fada cikin abin da bai kamata ba au uzal ko wani ya zamo sanadi ya fadawa cikin abin da bai kamata ba au azlima ko in zalunci wani au uzlam ko a zalunce au ajhala ko in yi ganganci ga wani au yujhala alayya ko a yi mana ganganci wannan addu'a ce wadda ta haɗo komi da komi na dogara ga Allah Allah ina neman tsari ka in batar da wani kan wani ya batar da ni ko in fada cikin kuskure ko wani ya sa in fada ko in yi zalunci ko a zalunce ni ko in yi ganganci ga wani ko wani ya mana ganganci in ka kula da hadari wanda mutumin da ya fito daga gidan shi yake fadawa ciki ba su wuce waɗannan ba to annabi duka ya yi nemi tsari daga waɗannan ababe bismillah dai abu ne wanda ake bude shi da ko menene wanda ake neman albarka cikin shi ana bude shi ne da bismillah wannan hadisi wanda ke cewa kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar wannan hadisi ne shi ma bai inganta daga annabi ba a sheikh muhammad nasiruddin al-albani da shi ya bude irwaul ghalil nashi fi takhrij ahadith man ahadith madaris sabil amma dai basmala abu ne wanda ya tabbata tun kamun musulunci inda ce musulunci ina nufin na tun kamun annabi ya zo amma musulunci shine addini na annabawa gaba daya lokacin da zai tura takarda zuwa wannan mata annabi sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma annabi duk abin da zai yi zai ce bismillah amma wannan hadisi wajen bangaren riwaya ake magana sannan sai annabi ya ce na dogara ga Allah kenan ban dogara ga dubara ta ba ban dogara da ƙarfi na ba ban dogara da kuɗi na ba ban dogara ga iyatawa ta ba kuma Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mashi sannan annabi yana neman tsari da kai ya bata kuma ka a batar da shi tare da cewa ba wanda ya isa ya batar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma bai yiwuwa ya bata din shi kanshi ko fadawa cikin kuskure ko asa ya fada annabi yana koya mamu ne ko annabi ya zalunci ko a zalunce shi ko kuma kai mai karanta wannan addu'a nan sai ce au ajhala ba ana nufin mutum ya yi rishin sani ba aljahlu shi ne asalin shi rishin sani ne don duk wanda ya aikata wanda abinda bai kamata ba sanin shi bai amfane shi ba don haka ka annahu jahila don haka ake zuwa da jahal anan amma larabawa in suka yi ce au ajhala au yujhala alayya suna nufin kan wani ya mana ganganci don haka tun kamun musulunci ma ɗaya daga cikinsu yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina kan wani mutum ya mamu ganganci don in ya mamu ganganci za mu yi ganganci sama da gangancin shi suna da kissa a kan sarkin da ya ce wane ne in mahaifiyata ta umarci mahaifiyar shi ba za ta yi ba aka ce amru ibn ummu kulthum ab ibn ummi kulthum wannan shine wanda in mahaifiyarka ya kai sarki ta sa mahaifiyar shi abu ba zai yi ba ba za ta yi ba saboda su yan ji da kai ne wani shirabu in waradnal ma'a safwan wa ya shirabu gairuna kadaran wadina idan balagar radi idan balagar idan balagar radi'u lana fitaman takharra lahu jababiru sajidina wai mu mai shan nono ma in ya kai lokacin yaye manya-manyan gagararru za su rinka dukawa suna gaida shi to irin shi ne aka ce wane ne in ji sarki uwata in ta sa uwar shi aiki ba zai yi ba aka ce mai wannan mutum ya ce to a gayyato mani shi da mahaifiyar shi ashe bai san ya gayyato ajalin shi ba ana zaune kawai mai gomin wannan abin kadai sai ta yi kururuwa uwar tashi ta ce wane ne ya isa isa da aiki shi kuma yana jin ƙara uwar shi kawai sai ya cire kan sarki ya sare kan sarki shi kenan shi ne yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina kan mutum ya mamu ganganci in muka tashi sai mai ganganci saman gangancin shi to kina aljahal wani lokaci ana itlaqin shi ana nufin ganganci wali farasun lil hilmi bil hilmi muljamun wali farasun lil jahli bil jahli musraju wa man sha'a taqwimi fa inni mukawwamun wa man sha'a ta'wiji fa inni mu'awwaju yace ina da wani doki wanda lizamin da aka mai na hakuri ne ina da kuma wani dokin lizamin da aka mashi na ganganci ne don haka duk wanda yake so ya gani meke zai gani meke duk wanda ke son ya gani karkace to karkacen nake wannan shi haka ya fada to don haka da ya ce au ajhala au yujhala alayya ko a mana ganganci ko ni in ma wani wannan ita ma addu'a ce ta tsari lokacin da mutum zai bar gidan shi annabi bai bar komi ba duk abin da zai kawo mamu alkhairi annabi ya koya mamu duk abin da zai tseratar da mu daga wani sharri annabi ya koya mamu shi muna dai guje-guje don muga mun kai ƙarshen wannan babi kan mu bar saura kuma hadithi na gaba shine alhadith al-ashir an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man qala ya'ni idha kharaja min baytihi duk wanda in zai fita daga gida zai ce bismillah tawakkaltu ala Allah da sunan Allah zan fita kenan tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah ba wata dubara wanda na dogara da ita ko wani karfi wanda na dogara da shi illa billahi sai dai ga Allah madaukakin sarki to in mutum ya faɗi haka ta ji wannan sauki gare ta wajen faɗa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kan mutum ya fita daga gida illa sai ya faɗi haka lokacin da mutum ya faɗi haka yuqalu lahu za a ce mashi hudita Allah zai sa mala'ika ya ce an shiryar da kai wa kofita an isan maka wa wuƙita kuma an tsare ka wa tanaha anhu shaitan kuma shaitan sai ya gusa ya bashi wuri yayi nesa gare shi rawahu abu dawud wa tirmizi wa nasa'i wa ghayruhum wa qala tirmizi hadithun hasan zada abu dawud abu dawud ya kara akan wannan riwaya fa yaqul ya'ni ash-shaytan li shaytanin akhar lokacin da aka faɗa mashi cewa Allah ya ce an shiryar da kai an isan maka an kare ka to in aka samu wani shaidan ya zo yana son ya kusanto wannan mutum sai shaidan din ya ce mata kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi ta kaka za ka iya samun dama wajen mutumin da an shiryar da shi an isan mashi an tsare shi kenan ka bata lokacin ka in ma neman kake ka cutar da shi ba za ka iya cutar da shi ba in ma neman kake ka batar da shi ba za ka iya batar da shi ba duk abin da za ka tunkaro shi da shi wannan tsararre ne daga Allah kenan kaga wannan ma addu'a tana da sauki wane ne bai har da ce bismillah ba wane ne bai iya cewa tawakkaltu ala Allah to wala haula wala quwwata illa billahi ita ma wane ne bai iya ta ba to dan haka in mutun zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah malaika zai zo yazo ce an isan maka bi ma'ana Allah zai tsare ka daga dukkan sharri duk wani abin da ka kasa to Allah zai isan maka shi duk abin da baka iyawa Allah zai iya maka shi sannan an shiryar da kai saboda ka samu wannan addu'a ka faɗe ta sannan kuma Allah zai kare ka daga dukkan sharri ko na mutum ko na aljan kenan mai hankali ba zai san wannan addu'a ba sannan ya fita daga gidan shi ba tare da ya yi ta ba a rinka maimaita ta bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah haka nan wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu yan uwa guda biyu zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم daya shi dan makaranta ne kawai wajen annabi yake zuwa ya zanna ya dauki ilimi fashakal wal akhar yahtarif guda kuma yana sana'a shi mai zuwa wajen annabi bai aiki wannan mai sana'a shi ke yin aiki sai zai taimaka ma wannan wanda bai sana'a shi neman ilimi yake fashakal muhtarifu akhahu linnabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan wanda yake yana da sana'a sai kawo karan wanda yake kawai karatu kadai yake wajen annabi kenan ga yanan kwance yake kawai su da yawa 'yan kasuwa ko masu nema gani suke wanda yake neman ilimi kawai dan kasalalle ne kawai ba aikin komi yake ba aiki ne na raggaye shi a ganin shi neman karatu ya zo ya kawo ƙarar ɗan uwan shi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faƙawal sai ma'aikin allah ya ce la'allaka turzaqu bihi yana yiwuwa kai dinnan da kake ganin Allah na shigo maka da arziki yana shigo maka da wannan arzikin ne sanadiyar wannan dan uwan naka mai neman ilimi wanda kake taimaka mawa wannan hadithi kana ga al-muhtarif ko yahtarif shine wanda yake sana'a al-ihtiraf shine sana'a kenan wannan dan uwa yana taimaka mashi saboda shi ke da abin hannun shi wannan kuma yana neman ilimi wannan yana ba mu darasi ta bangare daban-daban cewa wanda ke samu wajen bangaren kudi wanda ya neme su shi ke samu kaga wannan zuwa yake yana sana'a zuwa yake yana saye da saidawa ko wani abin da ya kama da haka don haka yana da abin hannun shi zai ci hamma ya taimaka ma wani shi kuma wannan gaya wajen annabi yake zuwa karatu yake zuwa shi ma wannan karatun neman shi ibada ne kuma abu ne wanda ake bukace da shi amma ba neman kudi ya je ba don haka kaga sai ya rasa kudi to kudi duk wanda ya nema ya dogara ga Allah Allah zai bashi wanda kuma ya zanna ya ki nema ko kaka yake zai zanna cikin talauci wannan sunna ce ta Allah akan haka wannan yana ba mu darasi na daban kuma taimaka ma wanda bai da shi da yawa daga cikin raunana wanda kana ga ana faɗi tashi da wahala da ƙyar ake ci ana sha so da yawa mutane kau da kai su suke yi daga barinsu ko mutum ya rinka ganin in na rinka bashi ɗin nan zai dame ne ko kuma zan daɗe ina wahala a kan shi wannan mutum sanadiyyar taimaka mashi Allah maɗaukakin sarki zai iya buɗe maka hanyoyi na alkhairi kai ɗin kalli matakka bai wa Allah abinda za ka ɗauka ka bata yana yi wa sanadiyyarta Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko alkhairi ya zuba maka ‘ya'yanka wanda suka dogara gare ka kaɗai sanadiyyar taimaka masu Allah madaukakin sarki yana iya ya taimaka maka saboda su sannan taimaka ma ɗalibai na ilimi duk inda suke wannan bawan Allah bai da komi wani lokaci darasin ma ƙasa zai ko saboda bai da kuɗi na taksi abinda yake so kuro ya san ƙur'ani wani lokaci ya san menene shari'a to yana ɗaya daga cikin ababe wanda ake neman kusanci da Allah da su taimaka ma ire-iren waɗannan ɗalibai kana ganin nan annabi ƙarara ya nuna cewa yana yiwa kai da ke fita ɗin nan kana samu samun da kake yi kana samu ne saboda wannan bawan Allah mai neman ilimi wanda kake taimaka mawa to larabawa sun san irin wannan don haka za ka ga akwai taimako wanda mutane ke fiddawa daban-daban wani mai kudin kawai zai aji abu kaza ya ce duk abin da zai kawo ɗalibai na ilimi kurum za a ba sai kaga ana taimaka ma mutane suna karatu kaɗai ba su aikin komi kuma rayuwarsu tana tafiya saboda ire-iren wannan wakfudin wanda ahalul khairi suke yi ma ɗalibai na ilimi to hanya ce ta samun lahira kuma hanya ce kaga ta duniyan ma ta karu gare ka yanzu mu ba mu kula da irin wannan za ka ga ɗalibai za su iya zannawa na ilimi wanda ma suka taso daga wani gari yanzu nan a cikin nijar ba muna da jami'o'i daban ba akwai ɗalibai da yawa wanda suke tasowa daga wasu garuruwa su zo wata jami'a su zauna ba wani abu ke gare su ba suna cikin yanayi wani iri wanda suna neman ɗan ƙaramin taimako kai ko da na abinci ne a rinka fiddo mashi daga gida ana zuwa ana kawo masu amma ga kaga mutane ba ruwan kowa da kowa ga jami'at nan tana cike da ɗalibai wanda suke baƙi ne daga wani wuri suna buƙatar taimako jami'a ta sayi wannan in ka je ka ga inda yaran nan ke rayuwa kai kanka kasan suna bukace da taimako to amma kaɗan ne daga cikin mutane wanda Allah ya buɗe basirarsu wanda suke iya su ɗauki wani abu nasu su taimaka ma ɗalibai na ilimi su ce wannan na ɗalibai ne ko su isar da wannan sakon zuwa gare su to abu ne wanda yake ya kamata a ce an kula da shi wajen taimaka ma ɗalibai na ilimi a duk inda suke allah maɗaukakin sarki zai buɗe ma mutum alkhairi kuma abin da zai ba daɗin nan allah zai aje mashi shi bal ya ƙara mashi shi a ranar tashin alkiyama ga dai wannan yana da ɗan uwa yana taimaka mashi shi ɗan uwan kawai wajen annabi yake zowa ya ɗibi karatu ya ɗibi ilimi da hadithai na ma'aiki shi kuma yana can yana nema kenan wata rana sai ya ji ya matsu dan taimaka mashi da yake ya ji ya gaji annabi ya ce yana yiwuwa samu da kake kana samu ne saboda wannan dan uwan naka wanda kake taimaka mawa annabi ya ce wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum cin nasara da kuke samu wajen yaki ko akan al'amuran ku arziki da Allah ke arzata ku da shi shin kuna samun wannan illa bi du'afaikum in ba ta hanyar raunana daga cikin ku ba kankanan yara suna jiran baba ya kawo masu baban da la haula lahu wala quwwa ga Allah kadai dogara wani lokaci dan kai ya zanna gida sai ya fita yake ci hanya kurum bai ma san inda zai tunkara ba anan ya kamata mu dakata sai kuma wannan babi shi ma ya kare sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai ta manar taƙi na saudirin lahadinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin